أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan takadirin yayi ba sana muna magana akan takadirin wurin safe ko takadirin wurin yamma in akwai uzuri da lokacin da ya kamata a yi da lokacin da bai kamata a yi ba to yace an maka kayan da yake cewa wa mulakhasu ma ashara ilayhi hadhihi al-abyad wato abin da aka rairayo daga abin da malamin nuni zuwa gare shi a cikin waɗannan baitoci shine ma sabata abin da ya tabbata mutawatiran a jere ba su ɗaya ba ba su bi ba an shaykh radiyallahu anhu da aka samu daga shehu da Allah ya bi shi min annabi dal masai cewa wurin yamma la yuqaddamu ba a yin taqdiman sanaharan da rana yani ana nufin liman arada wai ga wanda yake so an yuqaddimahu yayi taqdiman sa ala waqtihi bisa ga lokacinsa al-mukhtari zaɓaɓɓe ba da wurin sabahi bayan wurin safe wasu wa'an yake daidai ne kabla da kowane wakati asiri yana so ya ta ƙarima ne tun lokacin da asar bai shigo ba au ba da kowane yi ko kuma a yana so ya ta ƙarima ne bayan lokacin sa ya shiga amma wa kabla salatin asir tun bai sallar asar ba kama ta ƙaddama kamar yadda ya gabata wa hada ya ce wannan idan kana lahu uzrun idan ya zama yana da uzuri yutawaqqa'u husuluhu da yake ake wato zaton zai auku shi uzuri din wa ara mafi cancanta kuma idan lam yakul lahu uzrun a ce ma a'a ba ma uzrun yana so dai ta dani ne kawai na'am mala yace eh man arada wanda yake so an yi qaddimahu laylan ya ta qaddimu wurin la'asar da ya da dare falahu zalika ya halatta haka لكن أما بشرط بقيد توقع العذر الرات يشيرا في أقويون عذر في وقته المختار الوقت مورد بعيد العقل وذلك أما بعد أن يقدمه إلى الصباح نكر سوق تقديمه ورد جمر الدري وفي كفارة تقديمه ورد صافي سنسيك ذوق تقديمه ورد يمر والنم آياتا لمكان ترسيلي لم أنسى مطعين جير الدعوة idan kai takalimin wurin yamma da daddare baka yi amma da safe kuma za ka yi na safe to za ka gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar ka jinkirtar da abin da ya kamata a gabatar to za ka sai ka fara takalimin na safe sannan sai ka yi takalimin na yamma wanda ma rahasa shehu radiyallahu anhu bi taqdim fil layl shehu jani yayi rukuta yayi rangwame a gabatar da wani da daddare دون النهار بند رانا لما اقتص به الليل سبب أبن دلريك بند نشي من تفصيل العمال من زمن تعينك فيه أسمن ذلك لأضعاف كثيرة دل كان كما فيها وقد ذكر أن أنبتها في الجواهر يسكن جواهر المعالي أو سيدنا الشيخ رضي الله عنه فشوت جنا الله جل يا فأبي كلامي أفتك من تنفع على فضل صلاة الفاتحة لما أغلق yana magana akan farkon salatul fati da anna amal al-layl ayyuka na dare mudha'af ana min kazu ala amal an-nahar daga ayyukan da aka da rana bi khamsin ati lahjin da ninki dari biyar wa ala hadha tun an dauki daga wannan fala iskala kaga ba rikici fi tafsir taqdim al-mazkur ake bantar wancan takadimi da muka ambata bil layl da dare sunan nahar bandara shi da aka wannan shi da falalar ya sa shi da ne ce a eh wa ma wanda saba amma shi wurin safe fa yasi wa taqdimuhu ya inganta mutum ya taqdimin sa liman aradahu ga duk wanda yake so walau bila udrin laylan ko ba ya da wani udri da asbatin da zai iya hana shi a lokacin sa mutari to ka iya gabatar da shi da daddare ko da uzuri ko ba uzuri wannan ya inganta saboda samun wancan falala والمراد بالليل أبدا كان يقول الليل هنا ما بعد صلاة العشاء فيما بين صلاة العشاء بقدر ما يقرأ القارئ خمسة أعداد من القرآن وينام الناس والغدن يدعى مكرنتي ذكرن تئذ بير متعني تصيبتي على وقت وبهذا دون لي والغدو لمكفأة قدر سيدنا رضي الله عنه وقد الطبعي في المذكور shi ne shehu da ne kaddara lokacin da ake ninnin kalalan ayyuka da kai daga wannan lokacin da aka faɗa bayan sallar isha yadda makaranci zai iya karanta izijiyar kuma ya isa a lokacin mutane a ce sun fara bacci to a lokacin ne falagar muradu ba yana nufin wai ta tsari da aka kake da jawfar laili akan dare ba wannan saha ko kuma a yana nufin lokacin sahur a tun da gari wannan lokacin da a dare ya shiga dan shi ya fara ai sulukan lailin akhiri shine sahar shine yanki na sulukan dare kamar da bazar kamar kalin da bazar yake zuwa cikin hankali tambihu ke fadakarwa ma zakarahu bil jawahiri abinda aka ambata a cikin jawahir an shaykh radiyallahu anhu bashir jani min at-tabrizi daga nan galada din nan israr lahu fil jumlati ga baki dai abin da ke shaida a wannan ma fi riqaqi min sahih imam al-bukhari dan hadith ibn abbas radiyallahu anhuma daga wannan hadisin da ke kafa Allah ashar hasanat Allah yana rubuta hasana goma ila sami'i hadi bi'in hazwa dari bakwai min abu'abin kathiratin daga min kan jama'a fiyara al'an kai aiki na dare Allah in kai ɗaya zai ninka maka in kai ɗaya sai ba in ninka maka sau goma kai daga goma ma har ɗari bakwai huwa ya raddu ana raddi alaman a kasar da zahirin ladinci ga wanda ya yi niko da zahirin halittu al'akar wani da ya ce bi ashiri amsali ha ila sab'atin ila sab'in atrin da hasana za a za a maka za a baka maka da goma ko kuma zuwa minti ɗari bakwai har za'ama yadda wanda ya zata haka ya zaton annan tamhifa ninka wannan la yujaru da hadi na gaya wai ba zai ƙetare wannan gaya din da aka faɗa ba wanzur al-irshada ka duba littafin na irshada da bai rahu da wani sannan shuruhi daga cikin sharhohi da aka yi fi babu musulmin mar'in kalam ala hadisi abi sa'id al-khudri da zalla an kullu al-jamu a wannan babi ba wannan babi ثم قال الناظم رحمه الله تعالى سمى المال من غير المريد الله يجزم سيدي فصل والمنفصلين وجه كون هذا الفصل من الترجمة ظاهر دليل ليس أكي والمنفصلين ومن ليك بينني لا يحتاج إلى بيان لا يبقى سوى بيان قال رحمه الله ما لم يملك المريد يسير تخير ذات الحيض والمضيء قد ثبت في الذكر فليس ينتقد وقصة الديك على النبذ دليل وحجة لذكر من كان عليه تخير ذات الحيض باو من حيض مع ذاتي والمريض دباو مر لاتيا ذاتي قد ثبت والنيا ثبت في القرآن حتما القرآن فليس ينفقد باء مطمنا وقصة الديك لا بارد نوم ذكره على النبي للدليل دليل نزل من دوانشي وحجة لذكر من كان عليه حجة شيكما زوان لإذا ما مر أكا أنبتا وان لكي بيز الأبياء واتو ما تدتك يا حيلة أنبات الذات فأنت أكما حيلة ذات ميدة ورغنت بدأتي بلما نلوك اسم كوكو ذات مير كوكو ذات مير باب wanda yake bai da lafiya rashin lafiyar da ba zai iya bari ya yi ko karanta wurin sa wanda ya samu zafi to zai iya mai da wurin da bai samu ya yi ba ko ko a ba sai ya ba sai ya mayar ba to an shi an ba shi zafi bisa ga zaɓaɓɓen zance in ka so ka yi karama wurin da ba so ga lokacin haila in ya so ya rama wurin da bai ga lokacin da bai raja wannan an baka zafi in ka so ka yi in ka so kuma kar ka yi an gane ko? Nam. Idan kana so karkai ta kadini na wurin yamma saboda wani uzuri da kake da shi wanda ba za ka samu damar yi ba, to da dare za ka iya gaba ɗaya kadini amma na wurin safe ka fara yin ta kadini wurin safe sai mun kasar nan sai ka zo kai da kadima wurin yamma an gane ko na gogan kuma goban al'asar kana da wani uzuri wanda ba zai iya barin ka karanta wurin naka ba to cikin dare yau sai ka yi ta kadimin wurin safe ka fara gabatar da shi sannan sai ka zo ka yi takadimin kuma wurin yamma duk da daren amma shi wurin safe ko kana da uzuri ko ba ka da uzuri ya halatta da daddare in ka tashi ka yi takadimin sa ya halatta ko kana da uzuri da safen ko ba ka da uzuri da safen shi wannan ya halatta shi ma na yamman ya halatta amma fa sai ka yi takadimin safe sannan sai ka zo ka yi na yamma kuma daidai lokacin da aka ce ya kamata ka yi bayan an sallar isha daidai lokacin da mai karatu zai iya karanta izir biyar ba nawa ba gaugawa kaga misali a samu awa biyu ko awa uku bayan sallar isha to daga nan duk aikin da za ka duk abin da za ka karanta sai iyali ki aikin da za ka yi na rana daga wannan lokacin duk salatul fatiha in ka salatul fatiha ɗaya a irin wannan lokaci to sai ka yi salatul fatiha ɗari biyar za ta kai ladan wannan salatul fati da irin wannan lokacin daidai take da salatul fati ɗari biyar so da wannan falalin da ma yasa mutane suke yin takalimin makur na sabon ko ko domin ba kullum takalimin ne na Eh, man faɗi wurin lokacin wurdi mun faɗi lokacinsa muktari mun faɗi lokacinsa baruri daga yin sallar la'asar lokacinsa ne muktari zaɓaɓɓe har zuwa magarba daga magarba har alfajir yahudu lokacinsa ne baruri wata darura ce ta sa baka yi a lokacinsa ba har ta kai wannan ba ramuwa ba ne sai gari ya waye sannan wurdin yamma ya zama ramuwa amma dare ga baki ɗaya lokacinsa ne daruri eh mun faɗi wannan no ita al-muradu abin da ake nabi biddiki a dibati al-hayr da aka ce mace ma abuja hayra ma ya ummu zati nifas haka nan mai biki ita ma an ba ta zaɓi in ta so bayan ta samu tsarki ta yi in ta so kuma ta bari mara lafiya an ba shi zaɓi shi na da bai samu damar yi ba in ya so ya yi in ya so ya bari bayan ya samu lafiya wannan kuma an ba shi zaɓi la'anna haka hiya dan mai biki kamar mai haila sai bi hukumi qira'atul qur'ani kamar da aka san mai haila da mai nifasi ba sa karanta alqur'ani ala al-mu'tamali ga abin da yake nan abin dogaro bi mazhabina a mazhabin da imam malik wal marid mara lafiya kuma ala maradihi abin da yake da shi man da'ufa quwahu wanda karfin sa ya rauni wa qa'inhirafu ma bi ilajihi wanda canjin abin da yake cikin ɗabi'arsa ya juya ya ba rashin lafiya ba zai iya yi kawai ba lazul maradul habibi ba ana nufin wai ne rashin lafiya ɗan kaɗan ba ba wai rashin lafiya ɗan kaɗan ka ce a shi kina ya ba ka lafi to Allah ne ya san da rashin lafiyar karfin da ko rashin karfin ta sai ma kuma ka sani wa qawluhu la tafabat ya tabbata da ali al-shaykh radiyallahu anhu haka ya tabbata a wurin shi an ba su zafi وقوله في الذكر إذا يتعلق بالتحقيق والمراد أبن ذاك النبي في أداء الورد أم باج ذاتي ورد وتركي كويبر لا في القضاء باوي أرام وابا وإن همل عليه عند بعض الأفعال قولك وذلك الشيخ صاحب شيخ الجامي سنتوك أكام هكا سوى راما شزيه أما دي إن كانت تشي أم باك ذاتي وينتقد ينكر والديكو abinda ake nufi da diku zakara zakarun dajali namijin zakara wa qissatuhu ma'rufatun qissarsa sananniya ce wa sanadkuruha za mu ambace ta insha Allah ta'ala in Allah ya so isa tuddikin za mu faɗi nan gaba wa mulakhas ma ashara ilai abinda malaikin min da isa tuddiki wa taranni wa taran shudu jari a zawiya sai ya zabe ga wanda cikin muridansa ya zo wa riba ba bai zo ba yau bai zo ba gobe bai zo ba in ke nan ran kuma sai ga shi ya zo ga wuya sai shi ta ne ta sai ya aranzan ka zo wurin wazifa ba jiya don shekaran jiya kamar ka zo jiya ba ka zo ba ga shi sai yau ka zo sai ta sai ai ba da lafiya to shin dan ya san wannan rashin lafiyar tashi ba ta isa ya ta hana shi zuwa wazifa ba rashin lafiya ta hadijiya ba mai nauyi ba to shin a cikin hikimarsa sai ba shi ya bashi wata wai ba ta wata ya bashi wata kissa a cikin hikima yace akwai wani daga cikin bayan Allah yana da zakara shi wannan zakaran duk sanda aka ce asuba ta yi za ka je yana ta kuka kukurku kukurku yana ta kuka wannan sai mai wannan zakara sai a bai asuba ta yi a sai kama wannan mai zakara sai kamo zakara sai daure masa fuka fuki in kiran da asuba ta yi lokacin da yake ya kamata ya kuka sai bai kuka ba sai gari ya waye ina shi sun san ke ba a wannan ɗalibin muridin na labari da gari ya waye sai ya kamo wannan zakara sai ya tofa masa mai wuce kai ton ka zakara domin saboda na ɗaure fuka fukinka ne kawai jiya shine lokacin da ya kamata ka yi kara ba ka yi kara ba to shi wata jihar sai wannan ɗalibin sai gama shi wata san sai da shi ku rashin lafiyar da yake cewa ya yi ba ta isa ta hana shi zuwa wajen wazira ba sai ya sai ya ji ana za ka biyu ya sai bi a nemi wannan zakara sai bi wato ciwon rashin lafiyar da ne ba ta kai zahara na zuwa ba da kuka jan sai masa ya yi masa ya yi masa hikima ya kawo kizar za ta da halin da yake ci da zan yi nuna masa cewa dai dalilin da ya hana shi zuwa bai kai ya hana shi zuwa ba rashin lafiyar kenan وملخص ما شاء إليه رحمه الله تعالى abinda aka rarrabe daga abinda malam ya nuni a wa'annan baitoci ma tabbata shine abinda ya tabbata a sayyidina Sheikh radiyallahu anhu shugaban shugaban Allah ya dalaji min anna al-marid wa al-haida mar lafiya da mai haida hadda min nifasi ma mukhayyara bi dhikr al-wurd an ba su zaɓi su karanta wurin su ko su karanta ai ada'ihi in sun ga dama su in ga dama kasu bayan sun samu lafiya ko bayan ta sun yi tsarki sai in ata ya bihi idan sun zo da shi fi halin marar a halin rashin lafiya wa halin hayin da kuma halin suna haira ba za a duka yake to wannan wa illa in ku ba haka ba fala shi alaihi ma babu komai a kansu wala ya qadi yanihi ba'du ba za su rama shi ba bayan kuma sun samu tsarki ita mai haida da nifasi abinda za ta an hana ta ba ta karatun alqur'ani ba ta taba alqur'ani ba ta shiga masallaci sai da shi ma tunda haka ne wurin shi ma sai ji ta haka ba za ta karanta ba tunda akwai ayoyi na alquran da shi da ake karanta ba za ta karanta ba an gane ko wa hadha yake wannan huwa sadiq an radiyallahu anhu abin da aka tabbatar da shi dan Allah ya dade shi wa wajhuhu ay wajhu tarkihi bi haqqi al-marid dalilin da yasa aka ce mara lafiya ya bashi anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki bi fadlihi da falalarsa yuqimu Allah yana tsayar da man yanubu anhu wanda zai mai wa mara lafiya fihi a cikin rashin lafiya din fa yuqtar lahu amaluhu da a rubuta masa aikin da wannan mala'ika ne in ba ka da lafiya a rashin lafiya ya tsani abin da kake na ibada ba za ka sami iya yi ba to akwai mala'ikan da Allah zai halitta ya yi wannan ya maka wannan aikin sai a rubuta maka lada to kai ma shi ma mara lafiya ya shiga cikin wa ma bil ha'ida ma ga mai haida ما هو معلوم أبنين لك سنلي من إسقاط التقليد عنها انتنا حيدا فوتنا نفاتي دون تقليد يا يا وقت أكلا في الصلاة أزيلا أقلا مدة الخير مدة حيدا إنن وعدم مطالبتها بالقضاء فيها قوم بعد شيء بتعلمها بعد صدق آية ما كتبور دم بتعلمها بعد وجه الإتيان به في حق المريض أما دليل ليس أكد شيء مر الله بها زي يزواله أن ذكر الله أمدا الله مرغب فيه أنا أقوم يدنغي على كل الأحيان أقوى حالي ما دام الإنسان ممكنا متكر مدنا إيكو من فتحة الإمكان تقدامها إيكو إمكان دامت للآك إيه كي وأما في الحائل أمامي حائل أقوى والقياس إذا أنا قياسني على قراءة القرآن مثل قراءة القرآن فبإذا بعد قطع قطع بعدها ففهم كفين وقد علمت ما ليس كافا أن الثابت عن شيء رضي الله عنه وعبد الله تثبت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التخير فقط أما ذات نكر وليس فيه ما يشير باب عبد كينوني أتي إلى أرجحية لسجر الرجال في الفعل ذاتها في أي في حق المريض أحد من مر الأجهة فباب باب نعبد كينوني الرجال سواء في أي ya min kisa da jeji daga wato kisar zakara din nan والظاهر يجي مغنى بيرنا أن ذلك لا يتم له بيتكبر يشبع شي مرة لا جائز والله أعلم الله شيني مثلا لأن يسدد بيك دن كفر شي ذكر أثناء التي أشار إليها والتجمال اليميني أتكنت أولا نقع أن رجلا ونمتني تخلف يريد كي أو مضور الوظيفة بايا بها وظيفة ما الإحوان كارت كموا على أحد الشيء رضي الله عنه tun a zamanin shaudan Allah ya da shi lailatan min al-layali wani dare daga cikin dararuka bai samu zuwa ba walan ma hadara min al-gadi da gari ya waye qala lahu shawr billah anhu sai shaudan ya ce da shi ma baluka me yasa ta khallafta al-bariha jiya da yamma kai jinkiri an al-wazifa da ka zo wazifa ba ka zuwa wa qala sai ya sayyidi ya shugabana kana dir'ati wajhun ciwon kai ne da ni وكان من عادة الشيخ رضي الله عنه يا دغار عادة شيخ الله جل شيء أن يؤدب أصحابه يتدبر صحابنك بذكر الحكايات في قاموس والحكايوي المناسبة والتدات لأحوالهم تعالى ينطق مبالغة من تنكي متقى فصاحة شيخ رجال الله جل شيء بالإرشاد أشري هو على طريق السياسة تهجم السياسة والدين السفسة فقال رضي الله عنه sai shautan Allah ya gari shi ya ce shi ne ita zarar rajulu bi ma'ata zarar bihi sadda wannan mutum ya kafa hanzari da abin da ya kafa hanzari yin cewa kai ne ciwon kai ne yana shi sai shautan ya ce kana li ba'arihim dhiqun wani yana da wani zakara yuqizuhu saraquhu bil layl kukan zakaran nan yana sada shi da dare faka tafahu zata laylatin wa taran ne wannan zakara sai ya daura bukabukin sa wa taran da dare ba lam yusri' sai da samu dama ya yi tsara ba falamma asbaha da gari ya waye da abin diki sai ta aka mai zakaran nan wa basaka fi wajhi ya tofa masa miyo ya tofa zakaran miyo wa qala lahu wajhi zakaran bi idan diku anta kai kutur da wannan zakara katabnaka laylatan mun daura buka bukin da dare falam tazkur rabbaka shine kai ambatan ubangijinka intaha intaha a gargo da jin wannan zai ya zai yi kan zalika biku ainihin ne wannan zakaran zai zai yi kaga ya masa ya ya masa wato ya shirye da shi a cikin hanyar siyasa ya kawo kisa ba ya da masa wala annaha amatu amatun bisa ga cewa wan amate wannan kisa fatafairu zabi innama huwa bi akil maridi a haƙƙin mara lafiya ne allazi hadara lahu al-ajru wanda ya gajiya liba'abi saboda rauninsa an istifa il wurdi ya cika wurdinsa illa bi shaq bil masakar sai da wuya ana magana ne akan mara lafiyar da ya yi wuya ba zai iya karanta wurdin sa to shine ake ce masa in ya samu lafiya an ba shi zaɓi ko ya rama ko kare rama walaysat qadiyatu rajuli wannan qadiyya ta wannan mutum allazi haka shaykhu radiyallahu anhu min ajli hikayati hikayat al-mazkurata wanda saboda shine shawt jami faɗi wannan hikaya mimma yuzkaru ya daga abin da ya zama yana daga abin da ake ambato fi bisa kalami a shimfiɗa don magana al-mari daga nan mara lafiya ba allazi hadha wasfu wanda irin sifarsa kenan ana magana akan wanda maganar da ake yi ba akan irin wannan mara lafiya mai yar kaɗan ba ana magana ne ga waccan wancan mara lafiya wanda ba zai iya yi ba saboda tsananta ciwo falidalika saboda haka in tazharna anifan muka bayyana tsadazu annama zakarahu an-nazim rahimahullahu ta'ala abinda mai mutum muridi ya ambata Allah ya dade shi la yatimmu lahu ba zai cika gare shi ba amma awwalan na farko ولمباينة حال الرجل الذي هيكت من أجله الحكايات wato saboda kai matuƙa ne ga halin mutumin da aka ba da wannan labarin saboda shi li halil marid ga halin mara lafiya al mukhayyari wanda aka ba shi zabi hasaba ma arabtahu kamar da ka sani wa amma saniyan na biyu fa li anna zikra saboda shi ambaton Allah wa in kana aula ko da shi ne mafi tantanta bil ahwal kulliha a cikin halaye gaba daya وعلى الأعيان لكم تلك الحالة جديد يا جماعة كده فيكون هذا من استيفاء الورد وتشك وردي بشروطه لشرطا من ضبط عدده كما اتياه عدده وغيره لوننتا مما يضر بالمضير المريد ma bil marid da abin da zai iya cutar da mara lafiya wala yakunu bil zikri az-zikru bi hadhihi aula wato shi bai zama shine mai jiki a hakin ba wato mutumin da yake baya da lafiya a rashin lafiya sai dan haska kai inda ma zai wurin ba zai iya kiyayewa ba darin yayi ko ko ba darin ba shin ya istibari ya fara ko ko salatul fatiha ya fara ko ko me ya fara ba zai iya ma kiyaye ba to kaga ciwo ya tsarin ka ka kai ba za ka iya kiyaye nawa kai ba ko yaya kai to kaga ciwo ya tsarin to irin su ake magana ba amma mai wancan mai dan ciwo kaɗan ba wayu bayyana laka hadal wajhu wannan fuska tana bayyana maka annahum su kanu idza aradu zikra idan suka nufi za su yi zikiri bi halin maradi a halin rashin lafiya yubaddiluna suna canzawa min salatul fati lima ughliq suna canza gairaha wa minta من الصلوات التي ثورا صلوا صلاته في المختصرة متقيدة وتوفير سنة بمكم في أور جنس لصلاة الفادي في سيور جنس لأولا صلاة الله صلى الله عليه محمد وآله وسلم وبه لشين كانوا يعمرون غيرهم واتو ما لم يسك زما سنة أمرت وننسو ممن أراد الذكر لون ليك سوء ذكر على الحالة الموصوفة من المرض بسك حالي وليك أبن سبحانه na rashin lafiya wato waɗansu daga cikin sabashin su jami sun ce kai kowane hali kake cikin na rashin lafiya ma to in ka yi wurdinka in yi so in ka zo salatul fati ka yi dai Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan dai dai ka gama dan ka saurin gamawa da mukan kace zai kai salatul fati abin zai dade kaga su wasu saboda wato tsanantawa haka suka ci amma amma dai zance mafi inganci shi ne an baka zaɓi a rashin lafiyar a yi ko a rashin yi amma ita mai haida da nafasi wannan ba magana zaɓe kamar inda ka san ba ta karanta ƙur'ani ba ba ta shiga masallaci ba to haka ita ba magana amma zaɓin a yi ko a bari bayan an samu lafiya ga mara lafiya a jini to da haka kai ya rage wa ne idan ka san ciwon ka hafifi ne baka yi ba to Allah da ya sani kuma ciwon naka mai nauyi ne a baka yi ba Allah da ya sani kira kowa akan abin da ya tsora kansa amma shi dai Allah ya sani wallahu musta'an Allah shi ne ne taimako ثم قال رحمه الله تعالى سنن ما لم يملك المريد الله يجي kansa kuma sai ci gaba da cewa fi fi wajhu idhar hada hadhihi tarjuma aidan dalilin da yasa aka shigar da wannan tarjuma kuma bayyinun bayyananne ويلزم القضاء للوردين من يفوته وقتهما في ذا الزمن آه. ويلزم القضاء للوردين من يفوته وقتهما من الزمن ما ليس ترام وافا تا وجبا زوردين صافا ليما قول لدور نسيكوب تيمسة واجبين بيراما شيء ya futuhu waqtuhuma min zaman wanda zamanin wurdin safe da zamanin wurdin yamma ya kubuce masa to lalle ne fa mutun rama qawluhu al-qada'u yani abadan har abada in dai wurdin ka na safe baka ba sai ka rama shi wurdin ka na yamma baka ba sai ka rama shi min gairi man khayyira min al-marid wal haid in ba dai wanda muka fada din can na mara lafiya ko mace mai haida ba in dai ba kana cikin halin lafiya baka samu damar yin wurin sawa ba ko wurin yamma ba to wannan wurin yana kanka dole da gara mu wa qawlu lil walidaini ay wurin sabahi wal masa'i dukkan in baka yi ba sai gara wa qawlu waqtuhuma ay al muqtar wal daruri lokacin muqtari da daruri dukkan su mutum baka yi ba to dole sai gara mu sai dal qada'u min min wara'ihima da ramuwa in abin da ake cewa ramuwa yana zuwa ne bayan lokacin muqtari da daruri وأشار بهذا ما لم يمن دون إلى ما ثبت ذلك قبل ليس بدأ الشيخ رضي الله عنه في الشوط الثاني وفي جهاز المعاني وأتكم جهاز المعاني وغيره وننسى من أن من فاته ولده سوى دون دور سيقوم بجمزة يلزمه قضاؤه دول إرامة على مر الدهر مطلق الزامن دول كلامه ووجهه ومن ليس دليل لذاك مرآك أن الوردة shi wurin tsara wajiban ya zama wajibi da iltizami saboda ka nizamta wa kanka kan nazari kamar mutum da ya alkawari ga Allah zai zai bu Allah to dole ya cika alƙawarin sa wal qada'u ala badihi to ramuwa tana nan wannan babi na nazari walaysa min tadaruku lima fata wato rizka ga abin da ya kubuce gare shi min al ibadati daga na daga ibada al mutaqawwi al mutaqawwi biha wanda kai kai ka dauke ta tawwi nafila li atada al malazimatu alaiha dan wato asaba da lazima akan ibadar da ka dauko kai kai ta dawukin da akan ka dauko kanka wa hada inma yajri indana fil awrad wannan ba ba ga yake yake gudana a gare mu a wurin wurdai azzaidati ala alwurdi wanda suka karu akan wurdi al-asli na asali bayan wurdin da musabin da yamma in akwai shi ma wani wurdi da ka dauka kai alƙawari zaka dinga shi ma to shi ma in ya wuce sai ka rama shi min ma laysa bil lazim wurin da yake wannan da ba lazim bane liddu qul fi tariqi ga wanda lazimin shiga tariqa wannan wannan shi ma ka karba da ram kamar irin sun musafa al azru da ake sabe ake yi da yamma to shi ma idan wurin idan lokacin ya wuce da bai ba shi ma sai ka sai ka rama shi fa faham sai ka fahimta Allah ta'ala alam Allah shi ne magana وفي خبر عن ثمر والحديث عن مولاتنا عائشه وشغبهم عائشة رضي الله عنها تشديد الوحيد ألم تنرقوا في حق من ترك عبادة الله عبادة لله ملالة أقول نرقوا حق ولا يبرون عبادة لإنك الله دم قوسا ذكره في الإحياء ما لا يأمتون حتى النجاة الإحياء فراجعه فليكذوب وأنه لتاجي in shi da in kafa sun maƙala rahimahu Allah sannan malamin musulmi da ya ci gabar cewa to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha salatul fatiha salatul fatiha abu zambo an kai shi asibiti za a mai aiki ta Allah za a dace Allah ba shi lafiya sauran marasa lafiya duk Allah ba shi lafiya Allah ku sallah a kan الحمد لله رب العالمين القديم وعلى آله وصحبه الأجمعين فلا تنسوا لنا بها أمر الله تشير وتبلغ أن دعوة بشرف تأخير وكما جاء ولي ونصيرا تولينا فنعم المولى المسير اللهم انت مصنع بدعائك وعلى إجابتك فقد أولاك مع أرضنا فأرضنا كما تنايا ذا الجلال والكلام إنما لا تخرج إلا سبحان ربك رب العالمين الحمد لله 嗯。 Mm hmm.